طب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يومنا ثلاثة sha ɗaya ga wata na rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da uku ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya yau za mu darasi insha Allah na hamsin da takwas cikin littafin bulurga maram insha Allah za mu tashi babu kismatar sadaqat baban rabon sadaqa وعن أبي سعيد المخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بمال أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني abin da yake dai ruwayar cewa abu da hudu ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahillu sadaqatu lighanin illa li khamsa sadaka ba ta halitta a ba mawadaci sai mutane guda biyar ko da mawadata ne za a ba su kenan magana kenan li'amilin alaiha mina kun je ba mu tsala wace kun a ce na san mun yi gurin mun je gaba gurin li'amilin alaiha ga wanda yake dan aiki duk mun bayar mishi mai aiki akan zakal kun ci gaba li'amilin alaiha wanda yake aiki akan zakal aw rajulun ishtara bi mali iyawa akwai waham iyawa a mutsa maka shi kuma akan zakal ce shine magana kenan haka ne magana ce hadisi ne amma a mutsa maka shi haka ne haka ne ka tare da ke a can ma a cikin mutsa malik muna kitabun zakal kuma kan hadisi ne muka yi shi ne kowa ya aka muna gun alhamdulillah shi ke na yamce gabatun da ke nan hadisun na guda ke nan zama na cikin buluga mara ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta hillu sadakatu da gani illa da hamsa sadaka mana zakka ba ta halitta ga mawadaci sai mutane guda biyar kenan ko da mawadata ne za a ba su wannan zakka li'amilin alaiha ga wanda yake aikin wannan zaka disayi ne tattarawa ce duk wata hidima ta zakal a ciki ana biyansa a ciki na ɗaya kenan kaga kenan ba aiki da ko nawa mallaka tun aiki yaka biya shi a wurarjinin cita bi mali ko mutum ne aka ba wani zakka dabba ko abinci wani abu daban kai kana da wadata sai ka saya wannan dabba ta zakka wannan kenan kaga ya halitta ka ci ta dan kudin ka saya aw gharim ko kuwa duk da halin shi amma yar bashi aka biya mishi bashin da ake bin shi wannan shi ma kenan ana iya bashi duk da akwai ta hannun shi amma ga bashin da yake kan shi aw ghazin fi sabilillah ko wanda yake yaki cikin doka addinin Allah dan wannan mas'alar bashi akwai wata mas'ala wanda su malamai suna inkarin ta suna ga tayi kana bin mutum bashi lokacin da ka yi ya ce wani wadanda bashin kaka dama adam bashin kaka bai wutarwa don da kaka asara sai ka ce wani akwai kudi na jika ka zana ke banka bashi jika ɗari ko ka ɗari biyu to ga su zaka ce kai ka biya bashin ake banka sai mai maka wannan kudin kenan ka hudda wasu kuma za su yi ma lissafi tun da bashi da za ka zai da wanda wanda wanda bashi da ka zai ne shi ke nagogi shi ke na ba zaka kai ne wannan shi ibn qayyim rahimahullah iya ce wannan wata hila ce dabara ce ake ma zakka kurin shi sai ta yi kurin sam sam bata bace gaskiya ta bace ba sam da kuma su ganin duk da ka hauta bashi ne kuma haƙƙin ka ne ka yaya mutum kan zakka ko suna ka tayi da Allah alam to shi ne kenan ana biya nasi na karar da ana biya mai bashi ya biya zakka abu gazin fi da ko mai yaƙi cikin ɗauka addinin Allah ƙarƙashin mu ake kawo magana makarantu aika masu da'awa ɗauka masu da'awa a cikin tun jihar fi sabilin na shi ma don nassan Qur'ani ya tabbatar da cewa bi jihadin bi jihadan kabira kenan jihadi na da'awa shi ma nau'in jihadi ne kuma shine ma a gaba ko da'awa da takobi an gabatar da wa'azin to ko an ba samu dama bane ko an ba ba da kowa ba ta kuma a ce a yakin ko musulunci da farko imanin mutane ake so ba kashe su ba ko dukiyar su sai ko an je jihadin ga sojunan ga komi amma za za mu za a tura musu da'awa in suka kalmar shahada yan uwa kuke shi kalmar shahada sallah sun amince suka amince shikenan a mun ki sallah mun yi kalmar shahada to ku biya mu jizya karo in kun biya karo shikenan da ku addinin ku mu ci gaba kuna karkashin mu to idan suka ce bisu kalmar shahada bisu biyan jizya kenan kenan sun koma kenan barazana ga addini ana shi aka halitta yakin su amma kenan abin da ake so farko ana son imani shine a gaba ba bukata ake kuma a kashe mutane ko a zubda jini ba a mutanen ake so su yi imani su gyara sai guri da yawa musulmi sun ci garuruwa sai su dauki musabbin musulmi da yan garin ya kasa shugaba gari ba hatta da sallama annabi annabi da bude makka a cikin makka sabbin musulmi sai sa wani gwamna haka bude fitwa da islamiyya an je gari inda su muka wuya babu dan sababin bukatar ku duke ko shugabanci a yare ka dan garin asai shugaba ma ku shiga kun da'awa addinin Allah kurin kenan imanin mutanen ake so ba kurin bu dukiya ake so a tara ko a kashe mutane imanin zaka su imani kenan an yi kira zuwa kalmar shahada in sai da shi kenan in sun kiyaye ne to ku biya da jidiya kuna kashe musu daular islamiyya in sun kiyaye ne to kuma kuma maganar yaki zai zo kenan shi aka da'awa sai malamai suka fatawa fatawa kuma Saudiya sun yi asusu na musamman na ɓangaren taimaka ma da'awa da zakka da ake gudawa sau ɓangaren jihari na fi sibilla shi ma ya ce kenan au miskinin to suddika alaimina ko na ka ce talaka ne aka ba shi zakka fa'ahada min haligani sai ya ba mawadaci wannan zakka da aka ba shi muka misali annabi sallallahu alaihi wasallam an ba barira sadaka ta wata dabba an kawo gidananka annabi suka ce sallallahu alaihi sadaka ce aka ba barira kuma kace zakka yace sadaka ta kai wajen ta balaka mahalla ta kai wurin ta bakin tana sadaka bakin barira ni ta ban kyauta ne kenan ina iya ci to haka kenan shi ma mawadaci aka bashi kyauta duk asalin ta zakka ce tunda shi wanda aka ba zakkan ne ya bashi shi wanda aka ba zakka ya mallaki ta ta mallaka ka mallaka naka ne ka mallaka kana iya kyauta kana iya saidawa da yin tasarrufi ne na mai abu kenan ni kuma kyauta kenan ina iya ba mu da ci kyauta wannan shine kenan guda biyar kenan mai aiki wanda ya saya da kudin shi mai bashi mai jihadi fi sabilillah da wanda talaka aka ba zakar shi bashi wannan guda biyar su ne yake halitta kenan su ci zakka duk da ruwa ta tabbata dai duk da nan ya kama kan hakim ya ba mu ganin sa hadisin ya tabbata iya da inganci kurin hadisin ya tabbata ta albani inganta da ruwa yake sai wa ana dina ku wa ana ubaidillahi ne ku wa an ubaidillahi bin adi bin khiyar radiyallahu anhu anna rajulaini haddathahu annahuma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yas'alani min as-sadaqa فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتكما إن شئتما آتيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتصد rawahu ahmad wa qawahu abu daud qawahu abu daud wa nasa'i abinda shi ubaydullah ke bar labarin bin ali wasu mutum biyu sun zo wajen mutum sahabbai ne tunda shi kan sunan sahabbai ba matsala komai yace sun zo wajen annabi sallama ya sa alani min saka suna mai tambaya kan ya ba su zakka fa qallaba fihim an-nazar ya dibe su kasa da sama fara'ahu ma jaldain ya gansu samari masu ƙari majiya ƙari faƙada sai ce musu in shi tuma a watsaitu kuma in kun so in ba ku amma ku sani wala hazafiya da ganina ba mawadaci bai da rabo a cikinta wala da ƙauyi makwatarsu ba ko mai ƙarfi wanda yake sana'a iya da ci da kanshi kenan ya wadata kanshi da abin da yake wannan kenan annabi ya gaya masa haka ya basu kuma da abin da shi daga matsayinta ba da kuma kuna cikin baku akan haka annabi kenan ya aiki da maganarsa da bayaninsu ya meka musu وعن قبيثة بن مخالد الحلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اشتهت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب القيام من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب القيام من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيسة سحت يأكله صاحبه سحتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن إسحاق كنا ابن ذكي رواة قبيسة بن مخالد الهلالي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mas'alata la tahilu illa li ahli salafa ya kabisa ka sani cewa roko bai halitta sai ga ɗayan mutane uku ku ce roko ka ce maula ka ce bara ɗaya ne ko bara ko maula ko roko su ne rajulun tahammala hamalatan mutum ne ya ɗauki min hamala larabawa suna da wata al'ada ta karamci aka samu rikici na kuɗi tsakanin wani da wani sai ɗaya ya inkari ya ce ka za ka Allah ba ƙarya ba haka bane ba ko ya ce san ma bai bin shi ko ya ce ya wuce amma kuɗin ba haka bane ba a samu rigima ta kuɗi za a tashin hankali tsakanin wani mutum biyu imam ya bin ya ƙara ko wanda ake bi ya inkari rigima ta wani abin duniya to karamci larabawa idan na isko ana wani rigima don kashe wuta duk da abin ban abin ban sai abin ba sai yance ku tsaya na wani rigima na wani abin da ke mushi ita aji ka kaza ne ko naira kaza ne ko dala kaza ne sai ta ku bari ni na ɗauka zan biya ka shi ke da sami laya ni zan biya ka wani na ɗauka ma kaina zan biya ka suna haka don ya kashe wuta to irin wannan mutum yana ido game da kobi don ya kashe wuta to anan sai zo kuma wajen yan uwa wanda ya san suna da halin biyan wasu kama mishi shi sai yadda iyar yashi hali yashi wasu kama sani sai ya zo ya nemi agaji a bashi ya taimaka ya biya wancan ya kashe wutar rikima shi hamala kenan mutum da ya ɗauko irin wannan kashe wuta yana da damar ya yi roƙo don shi ne ce rajulun tahammala hamalatan mutum dauki hamala daukan yin wani rigima fa halata lahu almas'alatu hatta yusibaha an halitta mai roki yaje roka a taimaka mishi ba lahi bane ba nan na dauko kashe wuta rigima a ba a taimaka da biya eh na dauko wanda ka wannan akwai kan wanda wani dalla ku taimaka a gama a biya wannan da kashe wuta rigima nan ba lahi bane ba yaje wannan roko yace an halitta mai roko hatta yusibi qiyam al-aish hay samu hata su ba har ya samu daidai biyan wancan rigima ya biya in ya biya shi kenan sun mai musu daga nan kuma ya kare ya ci gaba daga ya biya ba buɗe kowa kun ci gaba daga nan sai ya kame kanshi daga roƙon shi mutum roƙo kenan a cikin ko ya ce wa rajulun asabatu ja'ihatun ishtahata mala da mutumin da alloba ta samu duke shi kayan gonan suka kone a kudin ne aka sace ko gobara ce duk wani abu da ke sa mutum ya asara zama guda kuma talaka da abin da malaka babu shine mutumin da duke shi ta kai gaba daya ta samu ta samu matsala to wannan kaga zuke da da jarin shi iya zuwa zo kasuwa huta sai da ya kasa to yanzu babu kantin babu jarin gaba daya sun ba a ce a shi kenan ya tawakkali a yanzu zama na ɗaki shi kenan ya tawakkala ga Allah nan ba laifin bai zo ya tambaye zai taimaka mishi da jari kyauta ko bashi wannan ba laifi bane ba a cikin halin babu a taimaka maka yace fa halaka lahu mas'ala wannan mai wannan halin wanda da kudin ya kare da zama guda babu laifi ya roka shi ma ba zama sana'a ba shikenan ne ya ce hatta yusiba qiwaman min aish har ya samu daidai gwalgwadon zai samu rayuwa shikenan jari ba zai samu jari ita gaba sana'a shi da mun jari babu gonar ce yanzu ta kone ya shirka ta hutu misali misali a can misali garka dai in ta gonar damar kullum kariya take kenan dai ya samu daidai rayuwa ya samu daidai rayuwa shi kenan shi ma kenan sai ya kame wa rajulun asabatu faqatun da mutumin da shi ba alwa sama kai tsaye ba a hankali ne a hankali jarin ya kare iya tara yan kartuna iya dan gyarawa da san ɗan kasuwa in ta kare ya ga ana ɗan kartuna ba kaya kamar da kaya ɗan ɗan gyara da kuɗin kana ɗora sama kasan ba komi kasan ba komi sama ne kuɗin idan dai a dan an shigo a ga ɗan kaya ciki amma ƙasa hakika ba komi to mutum ne samu kenan matsala ta talauci ba ko ya gane ba yatta hatta ya kuma talasta min zaune hijabin ƙaumi har a samu mutum uku su gano ka wani hawa kada a samar da fulanin faka wani a cikin matsala ha dan ba ko ba abin da kake ba hankali ne to wani ne a kasuwa duk ana kasuwa iya dan wannan gyara gyara iya dan wannan dan tebur ana gyara suna hira makwabcin shi sai ka ce mishi wani walla an yi bana ka so ta muku an yi bada ba za mu kare ba sai wani sai wani aka jima kare ka jima babu aiki ka jima an jima babu abu wani shi ke iya lura da shi bayan ba jima kun gyara ne ke kun kun ka tuna yi gyara ce a jima ba ne ya ce to da kun gano to kenan kan san haka mutum iya da wadata amma abin ya kare ba gai ba ko zai gane ba sai wani ce kusa da shi zai lura da rayuwar shi ya gano saboda kare kai a rukuba mu lafiya zai bayan a gato wani a gano kenan har ya kai a gano ya matsala shi mana ba bilahi ba ta ka zama cikin matsala kuma ga abin da zai ka tambaya imma ba ka bashi ne ko ba ka kyautar da ka samu ci gaban kuma jarin samu kasuwa kayan aiki misali ko kayan aiki ne ka samu kayan aiki kina shi ma wannan ya halitta ya roƙo yace wannan bawan Allah fa halata lahu almas'alatu roƙo ne wanda irin wannan mutalwacin ya sama haka samu sun salatu ce hatta ya kuma salatu min zawul hijabi qaumi a samu tun uku masu hankali shi mutanen shi su gano laqad asabat fulanan faqa lalle wani talauci ya samu wani fa halat lahu almas'alatu wannan shi ma roko ya halatta ya roko hatta yusibu qiyam min aish hay samu daidai gurgudan rayuwa ya samu daidai dan jari na ci gaba rayuwa kuma an ga yanzu annabi ya ja man kabisa mutane uku da ya dauki kashe kashe wutar rigima da mutumin da alubata mu duke shi kai tsaye da mutumin da a hankali ne kudin suka kare aka gano ya ce matsala to wannan uku su ne aka halitta musu ya su yi roƙo ko su yi bara ko su yi mawala daɗe ne sai ce ma ƙabisa ya ce fama su yawa gunna duk wanda ba wannan ukun ba ya ƙabisa ya ƙabisa nan shi da ya ƙabisa magana da ƙabisa ne duk wanda ba wannan ukun ba ya je iya roƙo ya ce suhutun ya akulu sahibu sutan haramu ce yake ci dole buga ce wannan layi kullun ne da roƙo sana'a annabi ce haramu ce yake ci wani mutum zai kiyamar roƙo haka haramta maka duki ya halakta amma kai aka haramta ma wannan roƙo take haramu ne kai game da roƙo ka gani kwarai ya zaka mutane sa fikira ta kaskanci ne kuma ba ba wani ba wani wayo ne ba an su suke wayo ne su kasu ala kullun ta kusu kullun sami da abin sana'a kuma Allah zai buɗe ko talaucin dama annabi ce don da buɗe ko roƙo kuma annabi ce don da buɗe ma kanshi ko roƙo to shikenan talaucin kai da shi kuma karbuwa kana kai mai dabara ne Allah ya buɗe ko talaucin kurin ko ka samu babu wadatar zuci bai ma abun abun bai ma albarka kai mai wayo to wannan su ne kenan annabi ya jero ya ware wannan annabi ce ba wannan ba wannan hukun ba kenan haramun cin mutum ke ci wannan abdul mutallib بن ربيعة بن حارس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أصوخ الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد أنا صلى الله عليه وسلم يتي صدقة كنا زكاة لا تنبغي به كما تبع أبا آل محمد آل بيت كنا آل حارس آل علي آل عباس duka nan alaƙid ba ba su zaka ya ce domin in mai ausaukun nasu dauda mutane ce dauda ce ta kuriya ka wuda an ba ma'anabet kama kuma a zanen alfahari suke a wajen sadaka ya an ware ta su a shi sharihi ne to han sharihi ne a haram da kai baka da haya ce kai baka rabu a cikin ta eh sharihi bai rabu a cikin sadaka ba ba sadaka ne da kyauta inda shari'i ne gaskiya alibati ko kusan da kalmar ta wani shari'i maganar sidi kalmar ta siyasa asali babu na shari'i ko sayid ta malima suna inkarin makalmar shari'i ta saba amma ka'ida ta musulunci zamantaka ta musulunci da kajar sharifi mai kishe kenan waje kenan wani shi mai daraja wani kenan waye kishe mara daraja shi ta kalmar shari'i ba da mai samun ce ta ba kullum yin ta aikata kamar siyasa a ce wani sayid shugaba mu ce sidi duk wanda gaba suka zo amma asali kurin ahlul bait eh ahlul bait ake su ahlul bait ake su ke dole ke cikin ahlul bait wannan iyalan gidan Haris gidan Ja'far gidan Aqil gidan Abbas wannan fahimin ta kira da ahlul bait wannan kenan busitin sadaka kuma bai kamata ba zan wuce kamar kasan kan bai kamata ba suka cin kasan ta su ana haramta musu wa fi riwayati wa inna la tarid al muhammad wa la al ita sadaka ba tare da ga muhammad haka iyalan muhammad ke manzo Allah kai shi ba tare da gare shi ba wanda kuma haka ɗan gidan shi da muka ce kenan ya ce a kawo ne dan shi tare da ci a shi bai cinta kuma hatta da hada bai kawo tare mun tsantsani misali imma Hassan imma Hussein yana kan cinye shi aka kawo wani abu a makayi ya karsa sadaka da binu yaro ne sai lokacin kawai sa baki annabi sa mishi hannu a baki da amayo shi hudo shi hudo shi yaro ne kenan fecin ta ba ta halitta gare shi kenan wannan an da alibaita ne bai rabo a cikin sadaka sai da kyauta sai ya ce wa an jubair bin mut'im radiyallahu anhu qala مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري نعم أبن دي وكان جبر بن مطلب كبال لابارن شوى منتهي دين عثمان بن عفان منتهي وجم منزانا صلى الله عليه وسلم muka tambaye shi muka ce ya rasulallah na annabi kenan ya raba ma ahlul bait da yake raba musu khumsi da ake samu na dukiya da ake ware ahlul bait iyalan shi ya ware musu khumsi to a rabo da yayi su ba basu ba yazo ya ce ya rasulallah a kaita bani bani mutallib kama bani mutallib wannan kason su min khums daga cikin khumsun khaibar daya da ake raba kan aka samu gani ana raba gida biyar ya ware kashi daya a wa aba ahlul bait da da sai wannan yan kusa kuma saura a cikin araba a sa saura cikin baitul mal yace wannan ka ba ka ba bani mutalib wa tarakatana mu ka bar mu wa nanu hum bi manzatil wal mu kuma da su matsayin mu daya me ka wannan magana asali kakansu da usman da juwa bin mutum suna da kaka guda asalinsu abdulmanaf abdulmanaf shi da kaka annaba ce na hudu baba annaba na hudu to shi abdulmanaf iya iya guda hudu wanda daga nan usman hutu shi ma jubar hutu iya da iya hashim iya da mutallib iya da abdul shams haka akwai naufal to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu daga cikin daga iyan hashim annabi sallallahu alaihi wasallam ko to shi kuma mai aka ca shi wannan jubair ya hoto daga daga mai aka ca daga daga daga daga naufal shi usman shi kuma daga mutallib kenan ɗiyan mutallib da naufal da hashim duk ɗiyan kakansu guda ne abdulmunaf kenan ka ba wani maka bamu ba na menene sai mun zala ce mushi innama banu mutallib wa banu hashim shi'un wahid eh lalle da banu mutalib da banu hashim lalle abu guda ne me yasa anan ya tsaya banu mutalib da banu hashim ai akwai banu nawfal shi dai usman ai bada banu nawfal shi usman ko ce wannan shi wannan jubair nan kai wannan ya ware banu nawfal an ce me wakana farko farko musulunci ta shekara ta tara ce takwas ce dai farko ko kan hijira ai abin sananne kore shawa abin ya musu ciwo ya musu zahi sun nema abu talib ko banu hashim su ba da annan salasar su ba da manzan Allah su kashe shi kuna a wuta da kan zamana kasan kai a rigima ta fami ta gari guda ku yarda ku don zai kawo fitina cikin mutane suka ce kenan ku ba mu shi muna iya ba ku ma wani ɗakan mucin shi ba ku wani ɗakan mucin shi yana naka ta abu talib cikin tarihin kirista sirar ta yake cewa kai ba gaba wata irin wata mutane na ku ce in ba ku ɗana ku kashe kuma ɗan kuma ce da shi ce akwai wata in ba ku na ku kashe kuma kuma na ku ce da shi ɗan ku ce hawa ce akwai wata wata ce wace shi haka ne haka ne ma ai ma ɗan su ne dai ko suka ba shi ko ya ce shi hata wala shi sun ko sun kashe na shi ya ce a baiwa kira ta kace dai ganin sun hana samun suka hana banu suka hana suka hana banu hashim suka hana so duk da cewa kawure ne akwai kawure mijin sai kawo kawure masu yawa ma abu da dan waka suka ce a dan gidan su famun su bi ba da shi kan haka kun kurshe aka haɗa kai gaba ɗaya garin kurshe garin kurshe kabilin gaba ɗaya famikin a su daga yau idan musu ba muhammadu makashe ba mu kuma kowa yake alaƙar su ba a kasuwa da su ko ziyara ka musu ko ziyara ka musu mai ko sai mai aka sa ambargo sai da shi ambargo ba aka tsawo ambargo tsawo abu ne ambargo ai tsawo abu ne a babu sun yi ambargo a sa masu ambargo aka ce kurin sama yanke alaƙar su ko kasuwa ka ka sai da musu ka aje musu ziyara to a lokacin nan da aka yi banu hashim suka ɗauki annabi sallama suka shiga wani aka wani kwari suka ware ɗan banu hashim to banu mutallib sai suka bada goyon baya duk da cikin mai kawure ne saboda suka bada goyon baya da banu hashim suka shiga tare su cikin kasa an ce kusan shekara biyu zuwa uku aka yi ba sai ta kai suna cin wata busassa wuya ta wuya abin ya kai gaya kurin kuma yanke musu kurin sun sha kullum ya kai wahala kuma a cikin sa abin dan wannan wa a cikin da yawa kawure ne dai su manyan su maka wure ne amma kullum suka mai kauya ka dan bisu ba dan wasu ba kashi bon ta sha wahala tare da shi suka kare dan wasu daga baya ne a cikin su wani yazo dai cikin da tijan garin ta kai mutanen makka a matsayin mutanen makka ahli haram Allah karama mu za mu zo mu mu hana dan uwanmu mu hana dan uwanmu abinci muna kallon hannunsa daga cikin tibewa a takashe kasa ce dai tarihi ne yana ce gashi a aka ce yanzu a je aka ta kuma abin da aka yi takarda aka yi aka sa hannu aka sa a cikin ka aka sa cikin kaba aka yi a cikin kaba kowa aka sa hannu aka yadda aka yi a cikin kaba an kare su ruwa ya shi a shi a ɗauko ta annabi ce wannan takardai cikin sirri in kun je cikin ta babu sunan Allah cikin ta aka ce aka samu babu sunan Allah sai magana su kawai wata ruwa ya ce a sunan Allah ya saura duk magan babu ta shaita shi ne sun ga abin mamaki abin a cin ka'aba kile a hannunsu ma ba su labarin halin takardar su kuma da aka ɗauko aka yi hudun haka aka same ta shi kenan daga nan shi aka yanki shi kenan aka dangana aka ba su dama suka hutu daga cikin wannan kanki to na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kurum da bin hashin abu guda ne wata ruwa ka cewa ma ta kuna fi fi jahiliya wala fi islam ya ce ba su bar mu ba a jahiliya haka a musulunci na tare su yanzu a jahiliya ma suna tare mu sun ba mu goyon baya wannan yasa kenan kamar a wajen jamhur mazhabata su imam malik abu hanifa amr bin hanbal suna kan cewa wannan khumsi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba banu mutallib khumsi dan nusura dan taimako mashi mashi agaji amma wannan bai sa su cikin maganar ahalar bai wanda aka hana ma zaka duka amma imam shafi'i ne yake da fahimtar cewa su masu sasa alayi amma suna ta gaskiya tun da gashi a hiri annabi ya ware ahalar ya kama suna ya ambata bai a majalisar gidan ba shi a zahiri wannan da annabi jero al-haris al-aqir al-jafar al-abbas su ne aka haramta ma zakka duk da zama iya da wahala gaskiya a same su manzai na suke malam to bai daidai ne da wurare duk ana maganar yanzu me abin kan wake da su sukan laraba kayan laraba an kai da awul ahlul bait suna ganin na ba wahala da nan gane mu na ba gane ba a can ba wani kare a sauri kamar ga laraba ba su kare ahlul bait su mu ne kamar ki sakaki da da nan nasaba ko anan misalin laraba sai mutum ya gama kakan shi hannu goma wani dan wani sai baka ta rubuce in gidansa haka haka kakan shi na goma shi ya kana dubu ya baka kakan shi muna nan kakan na uku ne kakan kakan na uku ne ka wani ya ka kakan kakan ne ka wani aka tambaye ka a san baban ka kakan ka na san mai da ya kawo kakan baban kakan ka mu anan irin wannan hali to su ce suna da wannan sabai a wata mun zai wata shekara ai saddam yayi kirarin ce ahlul bait ne ya sanin shi ma suka ce akai yaji aka tarihi gaba daya aka aka wasa bai alaka da su kenan mu anan yake wani ƙarye mutum sai ya zo sai shawa ɓara-ɓara zama ce ce maka shi ka zai alibiti wani da kwale wanda kowa da zai shi zai ce maka ba kiran kuma da shi ya ce shi ka zai ne kuma baka ce kuma haka ya kun haka ke a gidan su alibiti ne to na alawa alamu ne saka bakan kawala kun kyale shi kurin ya ce ita sadaka dai ba ba ba alibiti kun shi kenan ka kan huta dan me sai aka ce ba a yin karin saboda shi arabe da aiwa aka samu a san baki kin ma ana iya samu a san baki kuma alibiti na akwai da aiwa ana samu ba wani matsala komi bakin ne amma arme da waje ka an samu ahlul bait ke dan arme da aiwa da wani bauta da ake canta kuma kan san a Saudiya ba ka samu biya maradi bai haka akwai ko ai zaman zaman shi da ake mai jiran gado Allah mai tukar gaba fakir ne shi faki ne kurum kuma nan nan sarauta ne dan aiwa da ake arme ya ka samu a cikin ko shi ta nasaba ko kaɗan ne inda akwai arabin aihuwa he ga shi hori ne uwa hori uba hori amma an samu dabaki a can ƙarshe asali kuma uwa da suka wani fat na ta wani abu da yawa kana a wannan ta yi ba wannan ƙasar kasuwan ta yi ba da wani walan wani gari ne kawai ba ma ba mana kawai ce kurin wata mace ta ifon da abu kirin ita ja mijinta ja kuma garin zikirin ba wai baki ɗaya na garin wannan balo a wannan balo ne ko da dan ina ne baki mutan balo ba ba balo take shi kurin aka ce kurin dan shi ne yau aka ce a garin duka a garin ba baki wallahi garin duka shi ina baki akwai shi ba balo take shi neman kudin shi kai shi aka tuhume shi kai dai naka sai rigima kurin aka ce kurin baiwa ce dan wannan duk da wasu to yanzu ba suka iya shi ce shi bai san ta ba bai san ta bai dan ta ba wata hujja ce dan shi ne karshe aka dangana dai shi gaskiya da wasu to dan in ba ko zo ya kace ko ya ya boye shi in ba ko zo su ga shi a cikin gidansu mun da karbe da wakilan kuma kana jiran nan sai kakai kakai kakan uban da shi je zai zo zai kawo musu ziyara ya gan famike shi ya zo ziyara da zo ziyara ya tabbata ayu ya tambaya ina yaro ya bi a aka ta yake wai wallahi ya ce duka shi ina yake a ya ya boye shi aka yi ya ce a kashi mai matsalai ya kashi da baki cikin suka ce a gaji gaza gaza ce to ya ce ni na kakana baki ne kakana da shi ba kirin kakan kakan shi ne kakan kakan shi ne ce baki na gan shi da nuna ce wata tawara shi kenan kuna wuta ta mutu kakan kakan kakan wajen biyar da mushi da amma kuma aka samu can ne kudin kakan kakan shi ne baki amma kakan shi wara ce sai kakan nan hebiyo horon wani shi ke suka zama horon horon su can karshe kurin ya ka samu baki hutu wani mun dina abin ilimin abin adam an akwai haka an samu shi wannan rasin ke eh wannan abin haka ilimin likita akwai shi tabbas iya wakana can karshe abin sai hutu wannan shi ne kenan shi sa a wani zuciya sun layi ya ce ɗaya ne ya baki ya ce ya sun layi kuma ya za a yi ni ya ce baki cikin gidana na mace baka gaba jajayen raƙun ba duka yajen a cikin garken sai a samu wani baki a ciki ka taba gani ba sai ga haka ne ya ce a tsaya wannan wata wani can wani wani jijiya ce ita kai ma wani jijiya ce zama samu a cikin gidanka wannan abin maka da abin da abin haka ne a kai ma irin wani abin da ya sa ka samu na raƙun kai ma shine iya samu a cikin can can a tsaya ko wani abu da baki a ciki shine zai wado kenan aka iya samun ahlul bait sai ka ce ka kai rigimar mutum a kai ba ahlul bait bane kai ba kai ba kawala kai dai kurin inda taimaka ka taimaka shi kurin amma sadaka ce ce baka rabuwa cikin ta shikenan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da kenan nan Jibril bin Mut'im Usman annabi ya ba su dalili ya ba su nan an ce ya ba su khumsi amma ba zakka bace ba kashin wannan su ce cewa zakka suna da haƙi dan musu cikin banu hashim amma mu shafi'i ne ke ga cewa ita ma za a ba su Allahu a'lam to yanzu dai nan ya kawo ruwaya kun zai hudda maka ahlul bait bisu cikin zakafar wa ana abi rafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqa min bani makhzum faqala li abi rafi ishabni fa innaka tusibu minha faqala la hatta ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu fa atahu fas'alahu faqala مولى لقوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة روى أحمد والثلاثة ابن خزيمة آه وابن حبان وأن رواية تيوى النبي صلى الله عليه وسلم كي أبو رافي شي أبو رافي أسلي مولاني أسلي النبي با عباس يبا النبي شباواني da abu rafi ya kama annabi labarin abbas ya musulunta annabi yantar da shi nan wurin cikin farin cikin musulunta abbas to kenan maulana kenan mace maula kuma shine kamar a ce bararren bawa yan tattan bawa mun suka ta hartani hartani ba ita ga hartani ita kalma san kalma talatu ce manhurun tarihi ya aka waktu aka abarja abun hartani an ta hartani a cikin mutane ba bawa bane ba a bawa ne sabon kira ce mutum ce mutum sabon yanci an ta harta ne kalgar suna kawo ta bawon da aka yantar da shi shi kun abdu kun abdu kun yake kun abdu kun yake abdu abdu kun yake bawa yake suka ce ma abdu kun abdu amma suka ce ma harta ne kenan bawa ne asalin shi amma ya samu yanci ya zama da to kenan shi ma abu rafi harta ne ne kenan bawa ne samu yanci ya ce a nan sallar salama ya aiki wani mutum zuwa wajen amso zakka daga cikin banu makazun sai ya ce ma abu rafi mulaki mulaki ya ce sahabi ne rakanin mutum kai maka samu rabanka fa na ka tasiru mai na kai maka samu rabanka fa ƙarar da cila da halin sahabai ke in zaga da matsala ko shuba kan abu bisa aikata ya sun tambaya saɓanin namu ya gata mai gata mai gata mai ya na yi kaza kaza kaza su in suka samu matsala shuba kan abu bisa aikata in suka ya shula ya aiki kaza za a halaka ne ko ba halaka ba ne ba makaranta umar bin khattab a gasar nan ma zai kawo sha kenan sai ya zo ba da labari ce kenan ba zan je ba na zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi labari ya zo annabi fasalahu annabi tambaya fasalahu kenan fa atahu fa zo wajen annabi zai tambaya fa annabi ce mashi ay mawla alqawm min anfusihim hartanu jama'a ɗan asalin bawa na mutane shi ma kamar su ne kenan zama abu guda idan wata kabila suka ‘yantar da kai kai ma za kamar ‘yancin gidan kenan zai daraja kuɗi da su shi ta ga musulunci yadda ita bauta ba a musulunci musulunci bai ka bauta ba isko ta ana yi amma ya mata ya mata tsari saɓanin an ganje bauta a wajen bature daban da bauta a musulunci bauta a wurin batun asali zai ka sa kakanninmu wannan kuri da wani tsaye wuyan alamar sarƙa a wuya da hannu kuma da kuri a kawo da su sun suke suka tawa kakannin sai suka aka labar labarin bauta ka irin wani bauta a bauta ta musulunci ba na wani bace ba musulunci na ɗaya bauta a sukote ba shekata ba muhimmata hanyoyi na samun yanci kayan yanci ma haka ba a nan sallar sallar yake cewa ina huwa a hawaluku wannan yan uwanku ne allah sasa kasan ku ku ciye da su da abin da kuke ci ku sa musu kayan da kuke sawa ayyukan abinci ko da kuce su ba ko abincin suka ci da ko za ku ci su ci irin shi za ka sabai sai ka ga mutum ya sa kaya masu tsada sai ka bawon shi da irin kaya ɗaya na ga cikin abubuwan abu da za a yi cikin sabai wani gan shi da shi da bawon shi kaya iri ɗaya akan doki sun yi ado ya ce ya ba bawan ka bane ba ya ce haka annabai wani umarni mu ci abin da suka ci mu ci suka zama ci su ci su kada musa su masa irin shi kuma yace annabi kuma annabi haka annabi ce la tukadu min amali la ma tukun ka ku dora masa aikin da bisu iyawa annabi ce ka dora ma bawa aikin da bai mai wahala yace fa in ka lafta mun fa ainuhum yace idan kun dora masa aiki mai wahala ku kama aido juwa zalunci bawanka ku yi aiki tare kaka dora ake zai ba shi wahala wani dan ma zai ba aiki mai wahala ta yayi ko dan shi ma na cikin shi to a musulunci bawanka an hana ka ɗora mai aikin da ya kare shi kuma za a ce in ka ɗora mashi ka kama a yi da kai a kashe musulunci a yi da kai kuma ya ce abin kayan da ka sa ya sa zai ɗan gama sa kayan da ka sa gaɗin gaɗin gama shi ya ka tare to shi kayan na wace kayan za ka sa sa irin shi in abinci suka yi abincin kuma ba ku cin su ba to ku cira masu su masu cirin shi sai ka mai bautan ba sai ka kuma tabbatar ba da wani kun da kawai suna ne kun suna ta kama ta ba halba bugu ba zai ba cin mutunci ba cin mutunci magana ce wannan abu da gayawa bilal cewa ya ce mai bin sauda kurin a mai gurin annabi ya ɓata rai ya ce har fi kamar wuce har a cikin kana lamarin jahiliya ta da kana da abin jahiliya har jahiliya na dama iya kan dama a kan shi sun tada bawa kaga marin bawa ne akai ko annabi ce kurin annabi ya kan ba abace me zai kurin kai antar da ta ko hadisin wannan ma ma ma bai bana hakan ko a sallami bugu mari ɗaya ne kurin annabi ya ce maza kurin abu ɗaya ne kurin samun abin ka kurin kai antar da ta mari ɗaya kaga kenan bauta a musulunci ba abin ne ba na wulakanci babu babu mutunci mutunci irin nasu na jahiliya ko na turawa da suka ta yi kurin suna ne bawa ne kun ba haka nan sai a ce in kai kaza hanka tare da kaba duk abin da kan ka samu yanci ka zama kafara sai an fara ka bawa ta ko a ce azumi wata biyu ko akan zihari akan kisa ya ce ‘yantar da bawa kuma ga fadala annabi ke ta fadala ta aka zabar da mutane wajen ‘yantar da bawa haka aka yi bauta musulunci kenan ba irin ta bature bace ba to kenan shi kenan annabi ce baran wannan harta na mutane bararren bawa na mutane min anfusim shi ma iya daraja irin tasu nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Abu Rafi zuwa abu amsa zakka dan shi iya cikin halabi kenan tun da iya cikin al-Muhammad kenan iya cikin al-Muhammad annabi ce kenan kai ji yace wa inna tunda an ce mawdal qawmi min anfusihim bararren bawan mutanen iya tare ki da su ya ce mu kuma wa inna la ta hillu lana sadaka mu kuma zakka ba ta halitta gare mu ba kina kai ma kenan ba ta halitta gare ka ba ka ji magana kenan wa an salim bin abdullah bin umar an abi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuti umar bin al-khattab al-ata fa yaqul adi afqar minni fa yaqul khudhuhu fatamawilu aw tasaddaq bihi وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك yace inji salim bin abdullahi bin umar shi kuma baban shi umar ta bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi da umar ibn khattab zai ba umar kyauta goma sai sai kul umar yace mishi a tsaye a faƙar min ya su labarin da yin bukata ka duba wanda yin bukata ka bashi sai ki amsa fa ya ƙuri ya annabi ce mishi hutu da aka baka ka amsa fa tamawwalu ka mallake shi ka amsa ka mallaka a hannunka bayan ka mallaka ya ce auta sadaka biyu ko kai sadaka da shi bana ka mallaka ko kai sadaka da shi gaba kan dama ka mallaka ko kai sadaka da shi ya ce wa ma ja aka min hadar ma duk abin da ya zo maka na wannan dukiya aka baka wa an da gairu mushrik ba kwaɗe ka sa ba gane kana kwaɗe ka ji gaba da ɗan ƙaramar murya kwaɗe ka sa wala sa'ilin kun ba zuwa ka roƙa ba sai aka baka ita fa khuzu ka amsa ba da yankun baka akai faru mamula kai ba ya ce wa mala abin da ba wannan ba ba baka akai ba ka sa kwaɗe ko zuwa ka roƙa to wannan ce fala tuttubi nafsa kakkar kar ka biya mana ka biya zuciyarka zuwa ka kayan mutane karangana wannan shi ne ƙarshen baban zakka ko na kewa dake ba kenan masu amsarta sai abinda za mu tashi kitabu siyam abinda yake kenan yake tankaran ramadan allah kai mu da lahiya an san azumi wata ibada ce wadda ba ta kebanci wannan al'umma ba Allah ya gaya mana kutiba alaikum siyam kuma kutiba alaikum kabali kun arba ta kuna ko abu ne duka al'ummomi yahudawa nasaru suna azumi kuma sun san da shi ya cikin ibada mai kari a cikin su har ma cewa nasu yana muwala don su a cikin nasu akwai yusal an ana azumin kwana biyu kwana uku sun iya daga cikin abin da suke cikin rayuwarsu kina mu ma wannan al'umma Allah ce ya wuce mu wannan azumin kamar yadda aka ɗora ma al'ummomi kafin kenan wani bayanin abin da shi azumi ne kenan za mu hara insha Allah kitabu siya sai a kan shi baban hurku na magana ganin wata don ba azumin sai wata ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه manzana sallallahu alaihi wasallam yace la taqaddamu ramadan kakko shiga gaban ramadan kahin yazo yau kwana ɗaya ne ko kwana biyu kahin yazo dan dai ka dace ka aje ana rigima wata ka kasa fada wanda haka ne kai hare yi da wuri annabi alaihi ne ba san wannan kaba ko shishigi ne don ka kai musan ibada gudun ka je ka kuskure ka sha cikin ramadan sai ka fara kayan kwana da ka san da garanti kana to wani ba a san wannan abu laihi ne kai ka saba ma Allah ka manzon Allah ya yace illa rajulun kana yasumu sawman farsun inda aka halitta mutum ne daman iya da wani azumi da yake saba yi yanzu misali masu azumin litinin da alhamis sai ya dace dibon fari ta kama alhamishi da dare ranar ta faɗa ran alhamishi da dare kaga shi kuma kaga ai ya waye gari alhamishi ko a kaga ran nan ranar dibon fari ce to amma a iya da dama tun da daman ya saba azumin alhamishi ko litinin ta dace da abin wani azumin iya da dama yi wani azumin ko da da yake ya haɗu ana gobe ganin wata na biyu ainihin dubu hari kwana biyu ne dubu hari ko? iya litinin misali dubu hari ba ga wata ba ba sai alamishi ba ya shi ko to iyayewa misali ladi ce talatin ba daya gobe talatin ne ga wata amma ta haɗu litinin kaga tabbatar da ga wata ko su gari ko kana iya azumi a ranar tun da ranar kai da magana azumin ka shi ne magana kenan yawon a yawmai kwana ɗaya saura kwana biyu saura wani daman azumin ka ka saba shi dole kullum sai ya dace da wannan abu to nan ba a cewa ba kai ba amma haka kurin dan neman ka tarin ka a ce kai kuskure ka tarki azumi na ana gobe dubo hari ko yau dubo hari fara kai azumi dan ka dace da ramadan wannan shine aka hana sai kuma ta wannan ruwaya ce muttafaqan alayhi kada Imam Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito wa an Ammar bin Yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yashku fi faqad asab al-qasim sallallahu alaihi wasallam kai sakar Bukhari mu ta'liqan yace Ammar bin Yasir radiyallahu anhu ke bara labarin cewa man sama yawm alladhi yashku fi duk wanda ya azumi ranar da ake ga misali kenan yau yau an yi yau na dubu hari ba ga wata ba kaga iyayewa a ce an wata a wani gari ko ana san gobe kenan iyayewa muni mu gari an gari a nuri ko ana shi da ce yau mashak yau dubu hari ne mu ga wata mu ana amma gobe iyayewa talatin ce ko ko an gari a wani wuri kenan ran wunin talatin kenan shine yau mashak to annabi ce duk wanda ya azumi yau mashak ya saba mafan kasim sallallahu alaihi wasallam an da mutan na mun ayatin da dai duwar tun ba gani ba haka ba gani ba ni azumi tun da dai mun tun ko mun gani ma iya gani anu zami azumin a ba gani ba ko to bakai tun da ba gani shi ba an an gani kai ma gani ba ba duwa maka shi ba kuma laihi ne ma sam wanda da kai dan san ibada ne ko dan dacewa da wata ka aje kai kuskuren wata ka fada batan ba a tsayanan kurin ba a ce baka kuma yin ma kaga ka ci ba su shi cikin ibada kaga kaga gama abin zahiri abin kwarai na zahiri gudun laihi ne kan sha a cikin ramadan shi za yayi ta kamar tun musan ibada to a musulunci ba sa wannan kabba tsayarin kurin ya an gani kurin kuma in kayin ka saba ba ba lada ba zima ka samu in ka saba ma ba kasam sallallahu alaihi wasallam wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا لعدة ثلاثين أبن لك ابن عمر يكي سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa izara a yi tumu fasumu in kun ga wata ku yi azumi ka gani ya an gan shi in kun gan shi fitarwa ka taso mu liroti wa fitar liroti ku ci da wannan kalma iya kama ta masu cewa kun gani a kwalwar ya kata su mu liroti ku yi azumi don ganin shi kamar kai ka gani ba don ganin shi kenan an an gan shi ne za a nabi da azumi wai za ra'aytumukum fa aftiru kuma in kun ga wata kenan an ga jinjirin ramadan ay azumi an an ga jinjirin sha'aban kai shawwal a ci abinci kun shi ne fa in ghumma alaikum in raddu buhari aka yi gilgije kuma okay mu kanshi ba ganshi ba ba dan ba dama diba shi ganshi to anan ce faqadru la wai ku kaddara yau 30 ba to kenan mai 30 kun shi kenan iya ma garin da ma iya ba a garin watan ma akwai wurare da yawa ko kullum misali hadiri yawan cikin cikin damana ko ku irin yanayin ma da da irin wuraren da ma ba maganin wata akwai na ma wata ma musu ganin sama na ma tukanta ranar ya wata na ba ganta ba wata ba ranar kanta ya wata shidda su ganta ba to na magana wata magana karamin ruwa kenan nan akwai magana aiki da lissahi kenan inda ba ka baka gan shi ba ko wurin dalilin na gilgishi ne na wata ne ne wani wuri ne ke heku lissahi yi mana labarin kaza ga wata yau talatin ba ɗaya kuma mun gan shi ba kenan magana talatin shi magana kenan in ɗoka ne haka za ku yi an ajiyewa ce haka za ku yi he ku yi ƙaddara he ku yi lissahi amma dai kalandar ce za ku yi tun da dai babu gwanshi ba sai ila sai an wa Allah ka hannu da yawan sadarwa kun za ku samu da ku tabbai labarin a wani wuri daban in kun samu ko da za mu nan labarin da muku samu ba za ku yi lissahi kurin da yau ba ɗaya ne kwanan kenan gobe kurin talatin ga wata ne kenan ba ma azumi sai washe gari kenan wannan shine kuma cewa anan ba dora wa mutane ba ta yace mana wakami wani ka kayan baki kurin garin Allah waye ba samu da ban wata ba ba ce bai kawo kawata mu wuni muna da ba shi ma kame dan ka aje a wani gari ko mun ci ba matsala komi muna ci abinci mun karya ce a shi an ga wata wuri jiya sai ba kayan baki mu gurfu eh sai mun samu labari ka karya kai samu labari ba ce a to zai 30 ga wata 30 ga wata ka ka karya ka je an ga wata a wani wuri ka rike bacin kaka azumi in kakta abinci wace maka ta abinci tunama tunama shi shirki ne garin Allah waye ba a ga wata baka labarin wata lokacin karya kun ka karya kurin kun ta abincin ka kurin eh ba wani matsala ka ta abincin ka kuma ce ba a cin matsala ce in wasa maka baka labarin shi yanzu in ka ci ka kare sai ka samu labari a shi an ga wata annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuka kayan ramadan ayi da azumin ashura ne annabi ki umarni ayi ayi kira ayi shi wata wani lokaci an waye gari ashe goma ga wata ne annabi sai sai saboda bari kai yau goma ga wata ne watan ashura shi ata maza annabi ce maza aisha la gari yau ashura ce wanda ya ci ya kame ya ci idan azamin wunin guda wanda bai ci kuma kai ci da shi kama sa'ad ibn husayn salam hilal zaka ce hujja ko a yanzu misali aka ga wata ko ku ga wata ba sai kuka waye gari da azumi da abinci kula ta abinci a bakin ku ya ce wannan azumin ba ku haram wadda kun karya ba ku rama shi ce saboda ba ku samu labari ba ne ba kuma cewa ai ya kwanda niyya ai kai ba ka da damar niyya da baka labari wala kai niyya yawa aka wace aka waye gari ya zanta ashe wannan ramadan ne kurin abin da ke kanka sai ka kame baki daga nan yanzu da bari zo an ga wata ashe ashe a wuri kaza shikenan sai sai mun ya mu cika niyya azumi kuma azumi kuma annabi ba magana kai kokarin baki ne azumi ne muka yi da kan tsoman nabi na salim da ali bin hasan zai ga magana a cikin kware kenan wannan da aka ce azumi an kwanda niyya wannan da kake dama ne amma nan baka sani ba babu labarin sai daga baka samu kenan shi dai a takaice an yi annabi yayin maganar idza ra'aytumuhu fasumu in kun ga wata ku yi azumi wai za ra'aytumuhu fa aftiru in kun ga kenan in kun ga jin ramadana ku yi azumi in kun jin shawwal ku ajje fa in hum alaikum in girgije ku ga watan ba fa qadru lahu qaddara lisayin kenan cika 30 kenan mutafaqun alai ruwaya muslim fa duk da wannan ruwaya bukhari ka muslim ka ma san bambanci magana cikin cikin sai muslim ya ga lafazin fa in ugmi alaikum fa qadru lahu 30 kun ta fa qadru a cikin ko ta kenan in aka riya muku shi ku kaddara lisayin wata ya zama 30 kenan kenan kenan ku ya kuna 29 ga wata ba ga wata ba kenan ku cike 30 ga watan sha'aban tukwan a doki azumi washe gari a lafazin bukhari yace fa akamilul iddata 30 kuma ku cika iddal azum watan ya koma 30 kenan mai lisayin kenan kwana 30 daidai shine kenan karshen wata sai walahu wata ruwa ta imam bukhari fi hadith abi hurairah radiyallahu anhu fa akamilu iddat sha'ban 30 kenan ku cika kwanakin sha'ban nan ayyukan zumuna magana azumi yakan yi wannan iddakin yakan yi sha'ban yakan sha wannan kowanne ne to amma wannan lafazin na bukhari ya kawo sunan sha'ban ku cika adadin watan sha'ban ya zamanto 30 daidai in sai dauki azumi washe gari kenan ne yake cewa washe gari na daya ga wata kenan na ramadan sai ina ne wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فسام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه حاكم وابن حبان ابن عمر كبار labarin cewa ra'an nas an hilal mutane sun rika neman ganin wata ana nema ko ya diba na kasa ana da kowa diba ana diba ana diba kowa waje gani yace sahabatu ne musa zama annabi ba annabi labari annabi ra'aytu ne ba annabi labari ni na ga wata ne ibn umar shi ga wata ga annabin ga duk sabon sa'o ga umar sun ga kowa amma ba wanda ya ga wata a garin annabin kanshi bai ganshi ba sai shi ya gani na ba na labari cewa inni ra'aytu na ganshi ya rasul annabi fasama yayi aiki yayi azumi na ganin da nayi wa amara nasu bi siyamihi yama mutane umarni kuma da yin azumin nan ya kawo maganar Abdul Hajar hujjar cewa kenan ana iya ɗaukar azumi da shaida mutum guda mutum ɗaya ne kuma cewa shi azumi ganin wata ba wani wani abu da hewa da wani inda fasara ce ta karama inda annabi daga ganin wata amma kamar kowa abu ɗaya ya zo a tadiba ma a diba gaba ɗaya ma ganin ba wanda ya kai shi sai an kala bai daga waje na kenan wannan shine na ta aiki da gani in ya tabbata wani ya gani shi kenan kuma ya kama kowa wannan ruwaya da abu dawud haka hakim ya inganta ruwaya sai ina ganin kamata matakatan nan wannan maganganun malamai ne na su ce ajiyewa wasu malamai an ajiyewa ɗoka za a yi ɗoka da ganin mutum guda amma ajiyewa ba a ajiya da ganin mutum wanda ya ra'ayi na mutaba na su malamai saboda shi kudin zahiri su duruyati abu da duruyati annabi ka ban shi mutum ya kuma kudi in dai an gani kudin abin da ake nema kudin gani wannan kuma aka shiga masa bani mun zo sakin gidan katin na ta insha Allah zai ga bayani kan mas'ala ta ganin mutumin da yawa ko kai kadai gani ma ko a garin ku ba gani ba gani a gani Allah kai mu rana ta yau اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wannan naka iske ba ka ka ka ka ka ka ka ka ka